Change it over to zone.
yayi أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الأسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قرب الأقدامي فريد داري على الإطلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على جبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم السدد نسأل الله السداد وجزاه الله بخير وارجى الله تعالى عن كل من يتعلق بأجيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله جاء منا مغنى akan shin annabawa suna zunubi kafin su samu annabta a ce sun zamo annabawa yawancin annabawa an ba su annabta ne suna shekara arba'in arba'in shi ne dalilin da Allah ke cewa walan ma balaga a shuddahu atainahu hukuman wa ilma balaga a shuddahu to a shuddahu dinnan shekara arba'in ne amma annabi haya watenahu watenahu hukuma sabiyan an bashi annabta yana yaro yana da shekara uku sannan annabi isa shi ma an bashi yana ranan da aka haife shi inni abdullahi atani likitaba waj'alani nabiyyan وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأمرني ببر والدتي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول التي فيه يبصرون النبي محمد sallallahu alaihi wasallama an bashi annabta yana da shekara 40 ne saboda haka jullin annabawan a shekara 40 haka ba su bambanci annabawa akwai rusulu akwai anbiya'u in aka ce rusulu to manzanni ne wanda aka umarce su su yi magana in aka ce an biya manzanni ne amma matar kama ba dole ba ne ta sani ba dole bane matarka ta san kai annabi ne dan ba turo ka wajen kowa ba an same su sun fi yawa a cikin banu isra'ila annabawa wanda suke larabawa guda biyar ne duk yawancin annabawan a banu isra'ila Allah ya yi su annabi salihu annabi lutu annabi shaibu annabi hudu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan su ne su kadai larabawa a cikin annabawa gabaki daya guda biyar su ne annabawa na la- larabawa larabawa su ne annabi shaibu annabi salihu annabi ibrahim annabi lutu annabi ah, annabi hudu sayyidina o maulana rasulullahi to shin annabawa suna laifi kan a ba su annabta su yi wani abu a matsayin kuskure wannan shine muke magana jiya annabawa ba sa laifi duk abubuwan da ka ji aka faɗa maka na annabawa in ana ganin sun yi laifi mujazi ne ba haƙiƙa ba ne mujazi ne ba haƙiƙa ba ne balle a zo a nasabta laifin ga sayidina wa maulana rasulullahi jiya na yi magana cewa jibrilu da sayyidina ababakar siddiq sayyidina ababakar siddiq ya fi jibrilu sayyidina umaru da mika'ilu sayyidina umaru ya fi mika'ilu usman da azra'ilu sai na usman ya fi azra'ilu sai na aliyu bin abi talibin da israfilu sai na aliyu ya fi israfilu wakilai ne hudu rauhanai hudu masu jiki saboda hasken da Allah ya yi wa Jibrilu da irin ɗawainiya domin babu wani mala'ika wanda yake shi hadi wakilin Allah ne halifin Allah ne a bayan ƙasa babu shi amma bashariya da ta bayyana a jikin masoyin manzala abubakar sai ya zamo abubakar ya fi jibrilu domin shi halifan Allah ne a bayan ƙasa kaga istikhlafinsa ya fi ƙarfin istikhlafin jibrilu to haka in ka buga yadda za su zo kenan saboda kujeran jibrilu mika'ilu israfilu azara'ilu su ne ma'aikatan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama na wanda jiya muke magana almudabbirati amran mala'iku duk gabaki daya suna karkashin su ne to haka nan kaunu gaba daya suna karkashin abubakar umaru usmanu aliyu ne kaga alaikum bi sunnati sai ce me wasu na talhula fa'un rashidina abu alaihadin na wajizi wanda duk kowane ba idan manzala ya faɗa in manzala ya faɗa abu to an ba da dama sahabansa guda hudu nan an manzala ya ce in sun faɗa su ma a saurare su saboda sun kai a wajen Allah an fahimta jiya mun tattauna duwayen nan za mu ci gaba firka ta yanzu وقالت فرقة الثالثة فرقة أكو إنه كان عاملا بشرع من قبله فرقة أكو تافدا cewa ai manzala ma'aikaci ne da shari'an da yake gaba da shi wato bi ma'ana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ta'abbadu fil hira'i qabla nuzulul wahyi manzala yana komawa yana ibada a cikin garus sauri kafin saukan wahayi wanda ake kira iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka al akram wannan aya biyar ya tattare komi da amru da nahyu da komi a cikin alkurani wannan aya guda biyar na ikira to sai ce innahu kana amilan bi shar'i man qablahu ai yana yana bin shari'an wanda suke gaba da shi ne ma'ana annabi isa kenan watakila su maktalafu sai aka yi sabani akan in annabi Muhammadu ya bi shari'an wanda suke gaban shi sai aka ce to haka ne eh haka ne to hal ya ta'ayyana zalika shar'u amla za mu iya sanin wani shari'a ne ko ba za mu iya sani ba za mu san wani shari'an annabi Muhammadu ya bi ko ba za mu sani ba to kafa ba'dhum an ta'ayinihi sai baki shiru wasu ba su iya cewa ta waje kaza ba ne tunda ba gurin da tunda ba za a iya tabbatarwa wace shari'a ne annabi ya bi ba na annabi isa ko na annabi musa ko na annabi ibrahim ko na annabi nuhu tunda baka da yaƙini saboda ma ja'a fin naƙali ma ja fin naƙali babu shi fauƙafa babin an ta'ainihin an ta'ainihi sai aka ce to ba magana sai ɗaya fita wa hajab wajassara ba'du wasu kuma suka yi fito na fito wato ta jarra'a wato kaman kawai dole haka ne misali a ce kawai Allah ta'ayini ba su da abin da za su ayyana wasan mama sai suka kurantar dole baki ya yi shiru saboda kasan ina an zo label ɗin da ba ka da abin da za ka iya faɗa to ba ka da wani amsa ana cewa sai dai shiru sai dai kai shiru saboda duk gurin da za a tsare ka ina aka tsare ka a ɓangaren hujjaji na hujja in ka kai nihaya gurin da za ka je ka fito da abin ka kasa saboda haka ake ce masa jawabu muskitun tambayan da ke sa mutum ɗaura bakinsa don ba ka da abin da za ka faɗa kuma an kai gurin ثم اختلفت هذه المعينة sannan aka samu ikhtilafi na wannan abun ayyanawan fi man kana yatbau waye ake bi fakila sai aka ce annabi nuhu ne wakila aka ce a annabi ibrahim ne wakila a shari'an annabi musa ne wakila aka ce a sai na isa ne alaihi salatu wassalam fahazi jumlatul mazahib wayannan jumlar mazhabobin fi hadhihi mas'alati duk suna cikin wannan mas'ala ne wal azharu abin da yafi bayyana fiha a ciki ma zahaba ilayhi qadi abubakar shine abin da qadi abubakar albaqalani ya fada babu ta'ayinin wani abu saboda haka babu umarni cikin wani abu wanda aka hore annabi Muhammadu ko aka hana shi wa abaduha mafi nisa mazahibul muta'ayyinina mazhaban wanda suka ayyana shine kaza iz law kana shay'un min zalika da akwai wani abu daga wannan shari'an lanukila kama kaddamna sai a ciro shi kamar yadda magana ta gabata walan ya jumlatan ba wanda zai ji tsoron jumla ɗaya daga cikin magana wala hujjatan lahu ba hujja akan haka fi anna isa akhirul anbiya'i cewa annabi isa shine karshen annabawa kafin manzo Allah فلزمت شريعته من جاء بعدها to sai a ce an lazimtar da tun da annabi isa daga shi sai annabi muhammadu to kawai sai a ce to ai daga gani shari'an annabi isa ne annabi muhammadu yake kai to dalili islam yasbit umumu da'wati isa dawon annabi isa alayhi salatu wassalam bai game duniya ba annabi isa annabi ne shari'arsa mustaqilla ce ba ta game ko ina da ko ina bane bal abinda yake as-sahihu magana take ingantacciya annahu lam yakul li nabi da'watan ammatan illa li nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi babu wani annabi a duniya kaf gabaki da wanda irinsa wanda yake nan afirka ta shafi wani guri babu annabi muhammadu shi kadai ne wanda kiransa duk duniya ne min min min awwali wahalatin ila akhiri yawmil qiyamati manzala shi kadai ne shine yake kiran al-ahmaraini ko insun wa jinnun ya kira mutum ya kira jinnu mutum kuwa ko ta ko ina yake ya game bain al-arabu wal ajam tsakanin larabawa da ajam abinda ake kira ajam mutumin da ba balarabe ba shine ajam kowa ya shiga cikin kiran sayyidina rasulullahi manzala shi kadai ne annabin annabawa wannan ya nuna ma ka gane manzo Allah shine annabin annabawa annabin annabawa kowane kowane irin halitta manzo Allah ya kira shi zuwa ga Allah shine man kana lahu rabbahu duk wanda Allah ya zamo shine ubangijin mutumin to farrasulu nabiyu duk wanda Allah shine ya halicce shi to annabi Muhammadu shine annabinsa ko ya sani ko bai sani ba ko ya bi ko bai bi ba saboda shine ya game komi da komi shamili kenan ashe idan mutum ya duba sai ga to ashe wala hujjatan aidan lil akharina ba wanda yake da hujja a ce annabi Muhammadu ya bi addinin wani annabi ne kaman inittabi millata ibrahim hanifa inittabi millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikina millata ibrahima bin milla shin annabi muhammad ya, ya bi irin annabi ibrahimu ne daya wala lil akharina babu sauran ma ba su da mafita fi kauli ta'ala saboda fadin ubangiji da yace shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan shar'a lakum na sanya muku min addini na bin addini ma wasa bihi nuha abinda na yi wasiya wa annabi nuhu kaga kenan kaga inittabi'a millata ibrahima hanifa sanan shara lakum min addini ma wasa bihi nuhan fatu malu hadhihi al-aya an dauki wannan ayar ne alattiba'in fit tauhidi akan bi wajen tauhidi Allah ɗaya ne shine wannan anitabi millata ibrahim hanifa annabi ibrahim da yazo ya ce Allah ɗaya ne annabi nuhu ma da yazo ya ce Allah ɗaya ne to wannan ne Allah yake nufi amma shari'a daban-daban ne daban-daban ne kaga idan kuka duba in an ce shari'a misali kamar sallah ko sallah sallan azahar da sallan la'asar da sallan magariba da sallan isha'i da aya zamanin manzala ne aka tara mana amma sallolin daban-daban ne annabi ɗaya wanda aka bashi sallan asuba sallan asuban ne kadai ba azar ba la'asar ba magariba ba isha akwai annabin da aka ware masa sallan azar ne akwai annabin da aka ware masa sallan magariba ne akwai annabin da aka ware masa sallan la'asar ne kowanne daban-daban ne kuma a cikin sallan da aka ji an ce warka wasjudu ruku'i da sujudi amma mu namu idza qumtum ila salati taghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga namu akwai tsayuwa bayan tsayuwa akwai ruku'u sannan akwai sujudi sauran irin sallan annabawa irin namu ne irin na annabi Muhammadu ne ba haka bane ba haka ba ne a ƙa'idan kaga Allah ya yassare wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama waja'alakum al-arda kulluha tahuran an sanya ƙasa dukkanta mai tsarki ne a zamanin annabi Muhammad saboda shine annabin annabawa amma annabi Musa a zamaninsa idan da a yi sallah a mihraf gurin da ake yin sallah wajen wajen ibadarsu idan ya kai bukur baka isa ka yi sallah Allah ya karba ba sai ka je bukur baka isa ba sannan idan mutum ya saba wa Allah za a gani a kofan gidansa a rubuce da rubutun kudura idan fasikanci ya yi a kofar gidansa za a rubuta ba mai kankarewa wani ya yi kaza sannan idan fitsari mutum ya yi a jikinsa zai dinga kankare gurin ne sai ya yi jini kankarewa da zarto sai ya yi jini shine fitan zunubin amma zamanin sayyidina rasulullahi in ka sa ruwa ka wanke shi kenan saboda annabin annabawa ne kuma ka yi sallah a ko'ina juilat liyal arda kullaha tsahuran an sanya mun ƙasa ko'ina tana da tsarki wanda idan wani a shari'an annabawan farko idan mutum aka sassaba wa Allah sai Allah ya ce walau anna katabna alaihim an yuqtilu anfusahum aw khuruju min diyarihim ma fa'aluhu illa qalilan minhum in suka yi sai Allah ya sako duhu in ya sako duhu sai ce a fita kowa da takobinsa ya dinga sara sai uba ya sare ɗansa ɗa ya sare ubansa eh idan duhun yana wayewa to masu zunubi sun ƙare shari'an kenan shari'an kenan ko kuma gidan da ka gina ka gama ginin gidan sai ya ce ka fita a gidan shine tubanka kar ka sake komawa gidan shine tuban shine Allah ke cewa da ku muka rubuta muku irin wannan kaɗan ne daga ciki da su aikata amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo saboda shi gabaki ɗaya rahmatan lil'alamina ne gabaki ɗaya sai ya sanyaya mu amma ba mu san ya sanyaya mun ba ya mana ya mana ya mana ya mana ya mana ya mana har ƙarshen ranar da zai koma ga Allah yana cewa inna lil mauti lasakratun wallahi mutuwa tana da magagi Allahumma shaddid alayya wa hafif an ummati Allah ka ebo ka ebo zafin mutuwan al'umma na ka dora mu kai ka tsananta mu amma su ka sauƙaƙa musu waye gode masa waye gode ba ma san yayi ba ba san yayi ba to wannan bai isa Allah ya kama mu ba da haƙƙin manzo Allah haƙƙin manzo Allah kawai yanda ya tsaya a kanmu a duba abinda sai na babakar yake faɗa ya ce ya ga damuwan manzo Allah da al'ummansa kowane motsi manzo Allah zai ce ummati kowane motsi manzo Allah zai ce ummati kowane motsi manzo Allah zai ci ummati sai sai na Abubakar sai volunteer sai ce ya rasulullahi in Allah zai yadda to ni zan dauke wa al'umman ka gabaki ɗaya zunubin a tsora min duk zunubin da za a sani a wutan ni in tarewa al'umman saboda ni a yi mun azaba na yarda na baka kaina haka ya rasulallah in ba da kaina in tsare ma don kar wani shiga wuta saboda hankalin annabi yana tashi a kanmu to shi kuma yi volunteer ya ba da kansa ya ce Allah ya masa haka don a tsare kar wutan ya taba wani kowa ma an ɗauke masa amma shi a yi madar a zaman da za a yi mara shi ma mun iya ba da haƙin nashi ba mu iya ba to yanzu wanda yake haka shi ne har da ka iya tsalle ka tunkari iyayensa ba ma aibayi ba aibayi ba bai ba ko garin mahaukata ya kamata mutum ya gane girman annai mamudu ko garin mahaukata sai dai in mutum baya sanin waye annabin wanda in kana sanin annabin to daga nan ne zaka iya gane girman annabi Muhammad Allah ƙara mana son annabi anan ashe ana magana ne akan tauhidi duk kowa daga cikin annabawan nan gaba daya sun ce abautawa Allah shi kadai ne abautawa Allah shi kadai ne abautawa Allah shi kadai ne amma shari'a daban-daban ne daban-daban ne shari'an da aka zo manzo Allah bayan an bashi annabta je na yi magana cewa ba haramta giya lokaci ɗaya ba kuma na faɗi dalilin haramta giya akan taɓa martaban annin muhammadu sannan ba sallah ba sallah shekara goma sha uku babu sallah a rubuce babu ba a sauko da ita ba shekara goma sha sai da manzala shekara hamsin da ɗaya na jin shekaran da ya isra'i kenan shine aka ba shi sallah da ya zo da sallah sallah kuma ikhtilafi biyu ne tun da manzo Allah ya zo da sallah a shekara 20 da a 51 nan har ya shekara uku sai a shekara uku aka fara cika a zahar da lasar da magariba da yi shayi kai amma sallan matafi manzo Allah ya zo da shi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun da ya zo sallan azhar raka biyu yake lasar ma raka biyu ne magariba raka uku isha'i raka biyu sai da aka dawo madina manzala ya fara cika sallah sai da aka dawo madina a lokacin manzala na shekara hamsin da uku kenan wanda ba manzala ne ya fara sallan juma'a ba mus'abu bin umairin Mus'abu bin Umair shine farkon wanda ya fara yin sallan Juma'a da umarnin manzo Allah a Madina. Manzo Allah bai shiga Madina ba. Sai da sahabbai wanda suka zo suka musulunta mutane 20 sannan mutane mutane 72. Kaga 20 72 mutane nawa kenan? 92 adadin Muhammadu manzala ya shiga Madina a lokacin musulmai 92 ne adadin sunan manzala Muhammadu komi na manzala a tsare ke komi nashi a tsare ke ba wani abin da ya tangarda ya ware babu shi to a zuwan manzala ai isra'il manzala a nan ne aka hada asba azahar la'asar magariba isha aka ba wa manzala ya zo ya nuna wa mutane jibril ya zo ya koya masa ya nuna masa time din sallah ya nuna masa time na sallah da sallan asuba suka fara sai sallan azhar sai sallan la'asar magariba ba ta da canji sai sallan isha'i wannan a wani guri manzala jibril ya nuna wa manzala sunan gurin mihijanu mihijanu idan ka in ka kana kofar ɗakin ƙaba kana sauka ta hannun damanka a kofar ɗakin ƙafa sunan gurin hadim gurin da mazala ke baccin rana kenan idan ka taka kamar tsayin kwanciya kunce mutum mai tsayi misali kamana haka taku kaman kwan- kwanta haka a miƙe daga daga haɗimu zuwa mihijanu shi- duk a jikin ɗakin ƙaba ne to a wannan gurin jibril ya fara nuna sallah wa manzon Allah duniya sunan gurin mihijanu manzala ya zo mana da tsaraba daga Allah da azahar da la'asar da magariba da isha'i gabaki daya sallolin annabawan kaf gabaki daya wanda aka ba su sai aka tattara aka dawo da shi wa annabi halifa ai, al'umman annabi muhammadu wannan shine tsaraban da muka samu na tafiyan manzan Allah wajen ganawa da rabbul izzati wannan shine to kaga ashe ba sallan ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane domin duk ƙura'an duk duk annabawa ba wanda Allah ya taba saukar mu da Fatiha mu kuma shari'a mu duk wanda bai yi sallah da Fatiha ba sallan ba ta ba ba ma sallan kawai wa man salla bi ghairi Fatiha ko fa salatu hidajun wanda ya sallah ba Fatiha sallan ba ta nan ɓacacciya ce ba ta nan kawai hidajun haka manzo Allah ya ce to kaga ashe fatiha ba a saukar wa wani annabi ba duk annabawan tun daga annabi adam har zuwa zamanin annabi isa alaihi salatu wassalam fatiha an sauka da ita a zamanin manzo Allah ne saboda haka aka sauka da ita sau biyu an sauka da ita a madina an sauka da ita a makka wakila wakila sauka daya wakila sauka biyu malamai sun kai sun kawo mala'ikan da ya zo da fatiha ba jibrilu da yake zuwa da fatiha ba ne ba jibrilu da yake zuwa da wahayi mala'ikan da ya zo da fatiha daban ne daban aka creative ɗinsa aka turo shi ya kawo wa manzala hadiya kyauta kenan kaga mu kuma in baka karanta fatiha ba a cikin sallah baka da sallah to sauran annabawa kuma gabaki daya suna karanta abin da ba fatiha bane a cikin sallarsu kuma suna da sallah kaga ba ɗaya bane kenan an gane? ba ɗaya ba ne sai ce ulaika lazina hadallahu wayannan su ne wanda Allah ya shirya da su fabihudehumu muktadi fabihudehum muktadi da shiryansu ake koyi eh shiryansu fabihudehum muktadi da shiryansu ake koyi ma'ana Allah ɗaya ne shi ne shiryar Allah ɗaya ne annabin zamanin shi ne annabi shi ne maza Allah amma kowa Allah ɗaya ne kowa in ya zo yana faɗa wa mutane Allah ɗaya ne ba wanda ya zo ya ce masa ya ce Allah guda biyu ne babu a cikin annabawan gabaki ɗaya to wannan sai nuna ka gani anattabi millata ibrahim hanifa shara lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan ko sannan ulaika allazina hadallahu fa bihudihum muqtadi idan ka dauka wayannan shari'a ce to ba ba shi ake nufi da shari'an ba a'a wannan ana nunawa ga yanayin yadda Allah ya tafiyar da addininsa guda ɗaya Allah ɗaya ne ko'ina. kuma yanda mutum zai ƙara ganewa wa ƙarsan mallahu ta'ala fi mallami wa abs da yawa a cikin annabawa akwai wanda ba turo su ba ba turo su annabawa ba wallahi ba kulo shari'atin ta wasu kuma bayi da shari'a da take bance shi da shi ka yusuf bin yaqub kama annabi yusuf dan annabi yaqub ba turo shi wajen wani ba sauran annabawa wasu sun shiga kama annabi Musa an turo shi a taura amma kaga Haruna ai ya shiga cikin nan ne Yushau a nan ne to an tara annabawa wanda aka tara su a kujera daya a cikin attaura suka tafi a cikin attaura suka tafi saboda haka sun tafi ne da hukuncin attaura haka abin yake ya ce alaƙauli man ya ƙulu ina wulaisa da rasulun mai fada ya ce ai annabi annabi yusufu laisa bi rasulun ba manzo ba ne annabi ne ba turo shi ya kira wani don ya yarda da shi ba amma annabi ne daga cikin annabawa wa kasama Allah ta'ala jama'atan ubangiji ya ambaci wasu jama'a minhum daga cikin su fi hadhihi aya a cikin wannan aya ka gani ulaika alladhina hadallahu hadallahu fabihudihum muqtadi kaga ai ya tara jama'a ne ya kira sunan su fi hadhihi shara'i'ahum mukhtalifatun shari'ar su ta saba na wannan ba irin wancan ba ne jiya na fada shari'ar annabi dauda da annabi sulaimanu zamaninsu yin gunki don ka aje shi a gida ka sa banza ba komai ba abin da zai faru amma shari'ar annabi muhammadu an hana ko an hana amma shari'a ana ado da gunki da komi da komi wata masilu duk ana yi kuma idan mutum ya duba bayanan sai na rasulullahi a sham duk annabawan da ka sani akwai gunkinsu tun daga kan annabi adamu har zuwa kan annabi muhammadu idan mutum ya duba littafin da ake cewa a mai littafin mai littafin kai imamul bai haƙi ya kawo shi ya rabbi dala'ilun nubuwaci dala'ilun nubuwa akwai urwatu lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallama ana son a gane waye shi ya shigo sham sai aka ce mun ji labarin wani mutum ya zo makka ko ya bulla makka yana cewa shi annabi ne sai ce mu binu jubairin ba urwa ba mutamu bin jubairi sai ce kai wa anta min ahal haram kai kana daga cikin mutanen haram yace hal ta'rifahu ka san shi yace arabtu ma'rifatan ka san shi sani ce sai zo sai ce a zo a shigar da shi wani gida za ka shigar da shi gida sai ga wani mutum yana zaune an yi gunkinsa yana zaune akan gashin kansa ya zaga ya zaga ya ce a cikin wannan gumakan duk ka surorin ka gane waye ya ce a nan baya ciki sai ya tambaye su wannan na farkon waye sai ce baban ku kenan annabi adam ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake irin halittarsa kenan duk kowa a cikin sham ne gidan yake sai suka shigar da shi wani gida yana zuwa sai ga manzo Allah sai sai nuna sai ce haza huwa wannan shine yace shine yace eh shine yace ka wannan shi kake gani a makka yace shine yace wa man yata'aqabahu to wa yake biye da shi baya sai ce innahu sahibu abubakar ai abokinsa ne abubakar yace haka muka sani haka muka sani sai ce to wannan shine annabin ƙarshen zamani tun kafin ya zo an san shi kuma a sham kuma duk da layilun nubuwa har na ɗan taimiya yana ciki yana ciki wannan maganar da nake fada hai a ciki yana ciki ina da na imamu da bai haƙi ina da na ɗan taimiya duk suna ciki ina da na asfahani duk suna ciki saboda haka a nuna wa mutum ya gane yaya za a yi ka gane matakai matakai matakai wanda za ka iya gane wani abu akan annabi muhammadu kenan kaga ya zamo ashe akwai shara'iyun mukhtalifa la yumkinu al-jam'u bainaha wannan baya haduwa da wannan wancan baya haduwa da wannan wancan baya haduwa da wannan duk gabaki daya yanzu misali a cikin addinin musulunci addinin musulunci addinin musulunci wannan din da muke kai fata wanda za a bayar a alƙarya da fata wanda za a bayar a ƙauye ba iri ɗaya bane sai in malamin gigicaccen malami ne bugagge to shi ne zai ɗauki fatawan ƙauye ya kawo nan ko ya ɗauki fatawan nan ya kai ƙauye ba iri ɗaya ba ne ba iri ɗaya ba ne yanzu mutumin da ya saba shan ruwa irin wannan kaje ƙasan wajen wanda ake ta kinnafas ɗin nan irin yadda suke shan ruwa ka ce za a yi alola da ruwan sai ce maka wannan ruwan kwata ne su kuma shi suke rayuwa da shi kaga za ka dade ba ka yi alola ba kenan sai dai taimamu to ba ma haka ba yanzu ɗabi'ar mu nan in muka ɗauka muka jefa shi a kano ba dai ba ne matsalan da za mu wari a nan mu dubi matsalan mu kalle ta mu yi mata hukunci ina aka kano ba zai zama iri daya ba gashi kuma addini ɗaya ina aka ɗauko na kano aka kifa mana nan kowa ba zai zauna lafiya ba ba zai yi ba kuma abin ɗaya ne kamar yanzu ka ɗauki malamin fatako ne ya baka fatawa irin na garinsu a nan ko mu nan mu jefa musu can fada za hada fada za hada ba zai yiwu ba saboda haka kowane abu shi yasa aka sa shau ibrahim yake cewa wa maliku wannan mana ahmada kullum kaza shafi'i laulahu mu a zalamar ufuku ba dan maliku ba ba dan shafi'i ba ba dan abu hanifa ba ba dan ahmad ibn hanbali ba yace ba dan su ba da duniyar duhu za ta kasance gaba ɗayanta maliku ya ce kaza wannan ya ce a shi kaza ya gani kun ba wanda ya kafirta wani babu saboda husnul zanni bi ibadihi an nuna maka abin da ba a nuna mun ba an nuna mun abin da ba a nuna ma ba shikenan sai zama ana girmama kowa amma yanzu ba kama ƙoshi ba ba kama san komai ba amma ka yi tsalle duk ka kafirta wannan ka ga dama Allah ke yi fadalla sai abin ya nuni annal murada abin nufi majtama walai nuna tauhidi abin da suka haɗu a kansa na daga tauhidi wa ibadatin lahi da ibadan Allah madaukaki wa ba da haza bayan wannan fahali ya lizamu man ƙala bi mani atba shin ya lizimci wanda yake faɗa bi mani atba da hana bibiyan hazal ƙauli fi sayarul anbiyayi bin bibiyan wannan magana cikin sauran annabawa garin nadina an ba manzala ba au yuhalifuna bainahum ko kuma za a samu sabani a tsakaninsu yadda abin yake ina da sharafi nabiyina wa ƙadarihi ɗaukakan manzala da girman manzala light for fi ba da ce shari'atun gairahu manzala ba zai bi wani shari'a ba ba zai bi ba launa su bat ƙadaruhu ayatuhu izaman a haismuhu hina yudu'a dare sarramani da mutum zai san ƙadarin annabi launa su bat ƙadaruhu ayatuhu izaman a haismuhu in ka kira manzan Allah ya rasulallahi ƙashi rididigaken ƙashi zai miƙe ya tashi da ransa saboda manzan Allah ismullahi al'azim amma dala annan muhammadu ya za ka yi ka gane annan muhammadu ismullahi al'azim ka ji dai amma ka yada ya rasulallah mai kaunan manzala ya bani ya radu wannan ba isim la'ila zimmat ya isa a ya kake nan kawai ya isa ba ba wannan ba isim la'ila zimmat ba isim la'ila zimmat ne manzan Allah ismul lazim kamar irin mu ka zo wajen mu ka faɗi manzan Allah mu kasa maka abin da ba mu da shi komi haka yake yanzu ismul lazim ya rasulullah wanda ya san mazala ya huta wanda ya san mazala ya huta idan mutum bai san mazala ba ya sha wahala da yawa yanzu akwai yaro halifa yaro halifa nan gida wani ya zo zai kashe shi ya daga wuka zai dasa masa kirji don ya kwace waya sai ce muhammadu a izin mai ya ce manzala cewa da yi manzala sai tsorata sai sare shi a hannu ba ismila lalazin mai kuma na sha faɗa muku na rantse da zatin Allah idan yan wuyuyi suka tunkare ka inda ka kira annabi Muhammadu in wani ya taba ka a cikin su wani dai taba shi ba bismillahir azim bari bismillahir azim amma an ka sa iyu sai su bi ka kaga baka san Allah ba yawa kana iyu kana gudu amma ka kira annabi Muhammadu zaka gani zaka gani saboda haka abin yana zuwa ta wajen al'umma daban-daban daban-daban ce mu shi Ibrahim Saddidu yake cewa in yayi wani tawassuli yake ga mala harisu na ce akar muku na ce shi ya ce billahi lazi ilahi illahuwa idan na sa gawa a gabana in na yi wannan tawassul ina nufin ya tashi zai tashi ya faɗa mu ce in yayi kuma na gwada na gwada wannan ismin nashi ne kuma na gani ni ba na tara gawa ba amma na tsare bala'i kuma ya tsaro ban kai in tara gawan ba amma ya kai in tsare bala'i kuma ya tsaro to haka abubuwa suke ta ashe imanin mutum da sanin girman annabin shine in ka san abin da ake nufi kai ne kai da kanka ne an tu'azzimu wa tuwaqqiru wa tu an baka dama ka girma ma annabin ka kamba ma shi ka buwayantar da shi saboda shi ne dai annabin kwalli daya kwal ba wani ba wani annabin da Allah ya sani ba annabi Muhammad duk sunan su yan aike dan aike kuwa sunan shi rasulu rasulullahi eh manzannin manzo manzannin manzo yan aike yan aike ne duk annabi ya turo su ya tura su su je waje kaza su je waje kaza su je waje kaza su je waje kaza su je waje kaza duk an raba su ne yana fa zuwa mai gurin yana zuwa mai gurin yana zuwa to amma har yanzu dala na sha faɗa idan mutum ya mutu ne je kabari duk kabarin da aka binne ka in ana binnewa a nasara na narkuta a gorogo can can zaria road hanyar mai babale tudu duk a je lokaci da ya kowane araba a je duk a yi fito a ce kowa karku binne su lokaci kaza duk kowa ana binnewa ana gama rufe shi annai muhammad yana cikin kabarin yana cikin kabarin to da Allah shin wannan annabin wanda ya rabu a gari daya a cikin mutane wanda suka rasu to ya shin ya rasu ne ya aka yi ya zamo ko ina yana nan ya aka yi zamo ko ina yana nan in ba shi ne inuwa Allah ba an gani? manzala ya faɗa wa sai da tuna aisha rafi lauta'ala na yace ya aisha inna ma yuftanuna fi quburikum bi akaina fa ake muku wannan jarabawa akaina saboda ni ne inna ma yuftanuna fi quburikum bi saboda ni ne Allah yake muku jarabawa duk wanda ya shiga kabari sai an tambaye shi kuma annabi Muhammad yana zaune gashi gashi in ba inuwan Allah ba ne shi waye shi saboda ka shi ne annabi ɗaya ƙwalli shi ne ƙwalli kana ganin cewa yanzu aka faro shi ko tun kafin tun daga aka fara mutuwa annabi muhammadu shi ake nunawa a ƙabarrukan da suka wuce Allah ce muke annan man mana al'itba akalan duk wanda ya hana biyayya a hankali fa yudarrudu aslahu za ku kore asalin sa fi kulli rasulin bila miryatin a kowane manzo babu ƙarya wa ma man mala duk wanda ya karkata ila naqali fa yana ma tusawira lahu ta gunin da aka yi tasawirin sa wato qarrara atba'u za a tabbatar da mabiyansa wa man qala bil waqati duk wanda yace ya tsaya fa'ala asli yana asalinsa wa man kala bi wujubil atba'i wanda yace wajibi ne wajen biyayya liman qabalahu yaltazimuhu ya lizince shi bin musaqi hujjati fi kulli nabi a korowar hujjarsa cikin kowane annabi ina jin wannan da ya warware mana annabi baya kuskure shine shine title din maksidin annabi baya kuskure kafin ya samu annabta balle kuma ya samu annabta ba annabawa gaba ɗaya ba sa kuskure ba sa yi ba sa yi gobe za mu shiga hukumar sahwi wannan siyani filwa za'ife shar'iyya za mu koma hukuncin rafkanuwa da mantuwa akwai bambanci tsakanin rafkanuwa akwai bambanci tsakanin mantuwa a cikin shari'a za mu buɗa ga yadda abubuwan suke saboda kowa ya dinga karɓan aiki ya gane yadda annabi ya shigo da abubuwa ya zo da shi ne ala waje tasiri yassiru wala ta'assiru bashiru wala tunafiru ku sauƙaƙa kar ku gallaza ku yi wa mutane bishara kar ku kori mutane daga rahaman Allah inna Allah la yamallu hatta tatamallu Allah baya kosawa da ibadan da zaka yi mar sai dai kai ka kosa ka ce ka gaji saboda duk ma'aikatan Allah yana da su wanda ma ba jayi a cikin tsarin su ko Allah taimake mu amin يا ربي بالذات وبالصفات وكلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان والتعدنا بها وانظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجد كل من إلينا حسنة وجازي أن الجزاء الحسنة بالمصطفى الشفي يوم المعشر خير الورى عليه صلى ربنا وسلم وفاز بالخير لنا وعما ما اللهم صل على وقل قول خاتم لما سبقنا سر الله بلاك ولا لي إلى سرادك المستقيم ولا آلي أقدر بالدار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين